salatu wassalamu ala asadi ala asadin nabiyina ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man hada bi hadi wa da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yawmiddin fa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a daren asabar yau muna 26 ga watan bakwai watan rajab bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1440 da bakwai wanda kuma ya dace da yau 16 ne ga watan daya hijirar miladiya 2000 da 20 da shida ci gaba da karatunmu na littafin sunan abi dawud daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyati da ke wannan unguwa ta bolari a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a allah subhanahu wa ta'ala kara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba daya idan ba a manta ba satin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen hadisi na 415 a cikin babi na biyar a cikin kitabu sala yau za mu tashi a farkon hadisi na 416 farkon babi na shida wanda kuma yau shi ne darasinmu na 62 a cikin wannan littafi insha Allah kai tsaye za mu shiga karatu insha Allah ƙarshen karatunmu muna tare da bako da ya kawo mana ziyara daga bauchi alaramma zaharaddin ibn adam wanda shi ne alaramman shak tijjani sabguruntun zai shigo in mun gama karatu insha Allah zai rera mana karatun alkur'ani sannan kuma sai ya mana addu'a muna masa godiya da wannan ziyara insha Allah in ya shigo shi zai zauna gefen darakta na hizba na jihar Gombe insha Allah قال المؤلف رحمه الله تعالى باب في وقت المغرب kafin mu shiga karatu hadisi da muka karanta na goma na 415 hadisin mu na ƙarshe na satin da ya wuce wanda ya ce ƙala haddasana muhammadu bin khalidin ƙala haddasana walidu ƙala ƙala abu amrin ya'ani al'auza'i wa zalika an tara ma alal ardi min shan safra lokacin da za mu tashi alaran ma ya tambaye ni ya ga an rubuta a littafin da ke hannunsu da'if haka ne ko yawwa to da'if da suke nufi in kun duba ai ba maganan annabi bane ba ne ba alaihi salatu wasalam baka ji an ce kala rasulullahi a ciki ba kuma za ka sun ce da'ifin ne maqatu'un haka ne ko da'ifin maqatu'un to menene ma'anar maqatu daliban dauran baiquniya al maqatu'u a cikin hadisi me ma'anar shi a araba al maqatu a a awal shi larabcin kawai bi ci almakadu wanda aka yanke shi suka ce wa ma'udifa lin nabiyil marfu wa ma li tabi'in huwa almaqdu hadisin da aka jingina wa annabi da sanadi har zuwa qala rasulullahi shi ake cewa hadithun marfu wa ma li tabi'in wanda aka jingina shi zuwa ga tabi'i kuma fa huwa almaqdu shine hadisi maqdu ko tabi'i ko kuma tabi'u tabi'ina ai maganar imamul auza'i ne kun fanci wannan abin da kyau munqati da al-maqtu suna da al-munqati kuma shine wa kullu ma lam yattasil bi hali isnaduhu munqati ul awsali to abin da suke nufi da da'ifin maqtu'un dinnan saboda magana ce ta imamul auza'i ba hadisi bane marfu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma waɗanda aka rawaito cikin sanadin gaba ɗayan su suka kowanne suka ne muhammadu bin khalid suka ne abu dawuda annasai ibn majah sun fi da hadisi shi alwalid shi ne walid bin muslim ainihin ashabu kutubu sita sun fi da hadisin shi haka abu amr shi ne abdurrahman ibn am al'auza'i an fahimta ko? allahun babun fi waƙacin magari ba ce babin da yake magana akan lokacin sallan magari ba ai fi waƙacin salatin magari babin da ke magana kan lokacin sallar magariba kala haddasana dawud ibn shabibin wannan sadukun ne la ba'sa bihi kenan sadukun imam al-bukhari da abu dawud da ibn majah da sun yi ruwaya daga wurin shi قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال أكتي قال حدثنا حماد باب نسبة وني حماد أكي نفي كنا أكو حماد بن سلمة أكو حماد بن زيد saboda inda a ce busar tabu zaki ne da baka da matsala suka ce akwai hamadu bin zaid akwai hamadu bin salama abu na farko shine idan aka kawo ruwaya aka kawo sunan mutum ba a faɗi sunan mahaifin shi ba to idan akwai wani mai irin wannan sunan ɗaya da ifi ne ɗaya kuma suka ne to wannan sanadin gaba ɗaya da ya lalace kenan ta ce hadisin sanadin bai inganta ba amma hamadun su biyu ne hamadu bin salama suka ne hamadu bin zaidin shi ma suka ne to ko ba gano wane ne wa hadisin ya sha kun fahimci wannan abin da kyau to amma sannan kuma abin da ya ba su wahala shi wannan dawud bin shabibin yana ruwaya a wurin dukansu guda biyu sannan malamin da ke gaba sabit bin asalam albunani shi ma duka suna ruwaya daga wurin shi shi yasa malaman hadisi suka wahala wajen gano wane ne amma abin da suka rajjaha shine Hammad bin Salama ne suka ce dalili shine shi Thabit al-Bunani bin Aslam kenan dukkan su ɗaliban shi ne amma Hammad bin Salama ya fi yawan ruwaya daga wurin shi ke suka kaddara kawai shi ne an Anas ibn Malik kala kunna nusalli al-maghriba mun kasance muna sallar maghriba ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sun narmi sannan sai mu jifa ko mu harbi da kifiya fayara ahaduna sai ɗaya daga cikin wanda ya wannan harbin sai ya ga maudi'a nablihi wurin da ainihin kifiyar nashi ta ainihin fadi ko wurin da ta caka me wannan ke nufi alamu ana sallar magariba da wuri kenan duhu bai shigo ba yadda idan kai harbi da kibiya za ka je ga inda kibiyan ta faɗi kuma kaga kibiya tana tafiya nesa haka ne ko ba haka ba zai ja kibiya ya sake kuma ya je ya gano inda take ba ta ɓace ba to lalle an yi sallan magaribar rana tana faɗuwa kenan har aka gama sallan gari bai yi duhu ba yadda kibiya za ta ɓace ba tare da an haska ba za a ganta shine ma'anar magana annablu shine as-sihamu shine kibiya قال حدثنا عمرو بن علي amr bin ali al-fallas kenan shi wannan amr bin ali al-fallas shi ma suka ne an gane ko dukkanin malaman kutubu sitta sun yi ruwaya daga wurin shi gaba ɗayan su kaf ɗaliban shi ne to a nan ne sai wani yamin tambaya satin da ya wuce na ce zan ba shi amsa yau sai ce yakan ji nakan kawo waɗansu malamai na ce duk malaman kutubu sitta ɗaliban shi ne kamar muhammad bin bashar muhammad bin musanna ibrahim bin yakubu ad-dauraki kamar shi wannan amr bin alil fallas sai ce to wai duk sun yi zamani ɗaya ne da har suka samu wani malami da shi kaɗai duk malamin su ne sai a ce masa eh abinda ake nufi da zamani a shine shekara ɗari shi ake cewa zamani to malaman kutubun sita ɗin nan gaba ɗayan su kaf ɗin su sun rayu ne a cikin ƙarni na uku imamul bukhari shi kaɗai da aka haife shi a ƙarshen ƙarni na biyu hijira tana da shekara 194 kaga saura shekara shida ƙarnin ya ƙare kenan amma in ban da shi sauran duka a cikin bayan shekara 200 aka haife su kuma dukkansu sun ban duniya ne kafin shekaru 300 in ban da imamun nasa'i shi kaɗai da ya ƙara shekara uku ya rasu 303 shekara 303 an gane ko to kaga dai zaka kaddara duk da rayuwarsu dai a cikin karni da uku ne to kaga in sun rayu a zamani daya akwai possibility kuma su yi malami guda daya ban gane ko kun gane ba ina ji amsan ta fito yanzu dukkan su a wannan karni na uku suka rayu kuma shine karni mafi tsada a tarihin musulunci a duniyar ilimi dukkanin dawawin manyan malamai da rubuce-rubuce a wannan zamanin aka yi su duk kutubu sita a wannan zamani aka rubuta su kaf shekara ta 300 bayan hijira daga shekara ta 200 zuwa shekara ta 300 mafi yawan aikin littattafan musulunci da malaman hadisi a lokacin aka yi su misali dai shine malaman kutubu sita qurunul mufaddala shekaru ɗari ukun gaba ɗaya ne ai ba za ka fifita zamanin wani akan na sahabbai ba yana tambaya wai su ne ƙurwunul mufaddala a musulunci akwai shekarun da ake ce musu karnoni masu falala shine daga zamanin sahabbai zamanin tabi'ai atba'u tabi'ina waɗannan uku su ne ƙurunul mufaddala lokacin da waɗannan suka ƙare kaf da sahabbai da waɗanda suka ga sahabbai da waɗanda suka ga waɗanda ga sahabbai to suna ƙarewa ƙurunul mufaddala sun ƙare an gane ko ba wai sai an shekara ɗari uku ba kawai zamanin nan guda uku sahabbai tabi'a atba'u tabi'ina su kadai ake nufi ina fata an gane قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن مرثد بن عبد الله شين ابو الخير duk waɗannan da muka karanta kowa suka ne a cikin waɗannan kaf ɗinsu kowanne suka ne ƙala shi marsar bin abdullahi ce lamma ƙadima alaina abu ayyuba na'am ƙala haddasana amr wannan abin ne rikita ji lalla ku zo ku saka shi shi ya ɗauki hankali na ƙala haddasana amr bin ali alfallas an safwan bin isa an yazid bin abi ubaid an salamat bin al-aqwa ƙala كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب صفوان ابن عيسى بخاري في الحديث تعليقا da muslim da sauran asabu a sunan al-arba'a yazid ibn abi ubayd malaman kutubu sita sun fi da hadisi shi gaba daya sai salama ta bin al-aqwa shi da ma sahabi ne duk hadisin shi yana cikin kutubu sita kale annabi ya kasance yusalli al-maghriba yana sallan maghriba shine kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama yusallil magriba annabi ya kasance yana sallar magriba sa'ata taghrubu shams a lokacin da rana take faduwa idza ghaba hajibuha idan ainihin hajib din te bace idan ka dauki rana a lokacin da ta zo faduwa ko ta zo fitowa ai za ka ganta gaba ɗayan ta gata nan to farkonta da ƙarshen ta kowanne sunan shi hajib kaga in tana fita kaɗan kaɗan take fita ta bayyana gaba ɗaya to farkon fitowanta nan sunan shi alhajib almuqaddam eh haka rabi ha hajib in ta zo faɗuwa kuma hajibu hal mu'akhkhar shine karshen bayanta wanda yana bacewa ta gama faɗuwa gaba ɗaya to gane ma'anar magana abin da yake nufi shine annabi na sallan magriba idza gaba hajibuha idan karshen rana ya bace gaba ɗaya kaf lokacin da ya ɓata ɗin nan ka daina ganin shi ya halatta a kira sallar magariba ya halatta kuma a ci abinci in ana azumi قال حدثنا عبيد عبيد الله بن عمر قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا محمد بن اسحاق المدني قال حدثني زيد بن ابي حبيب عن مرثد بن عبد الله ابو الخير قال يجي لما قدم علينا ابو ايوب يجي على لوكتين ابو ايوب الانصاري ya zo mana yan ce kadima alina shine ya zo mana ya zo musu ina ya zo musu misra ya ce gaziyan yana mai ainihin mayaki yana yawo ne na ainihin jihadi sai ya shigo misra wannan abu ayyuban ansari din yana cikin sahabban da suka shahara da alkunyarsu yanzu aka tambayi mutane menene suna abu ayyuba yawanci mutane ba sani ba sunan shi khalid bin zaid Khalid ibn Zaid shine cikakken sunan shi sannan shine mai masaukin Annabi alaihi salatu wassalam a lokacin da Annabi zo Madina da Annabi ya hijira shi ya sauke shi bi ma'ana a gidan shi kenan Annabi ya zauna sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin falalan da yake da shi a ce Annabi kai ka sauke shi kai kai hostin din Annabi a gidanka ai karshen daraja kenan kuma idan suka dafa abinci ba sa cin abincin sai a kai wa annabi alaihi salatu wassalam sai annabi ya ci abincin ya rage an dawo da shi sannan sai su ci hikimar su shine wai su ci albarkan abin da annabi ya rage shine target din nasu kawai abincin gaba ɗaya sai a kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma sai su dinga duba ta ina annabi ya ci ta nan za su dinga ci su ma saboda neman albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata ra aka dafa abinci aka kai annabi bai ci ba haka aka dawo da shi hankalinsu ya tashi da shi da matarsa ya rugu a guji ya ɗauka laifi suka yi ya rasulallahi mun kawo abinci ko an dawo da shi yadda aka kai shi me ke faruwa annabi ya ce ana unaji man la tunaju ni ina ganawa da waɗanda ku ba ku ganawa da su mala'iku na kawo min ziyara kuma wannan abincin an saka tafarnuwa a ciki mala'iku ba sa son warin tafarnuwa daga ranar har ya bar duniya bai ƙara cin tafarnuwa ba ya yi sallama da shi tun da annabi ba ya ce shi ma ya daina ci haka asalin in sunna sake nan ko ya ce mu da tafarnuwa dai a gidan nan har abada an mata saki uku babu kome Allah ƙara masa yadda ya ce wa uqubatu ibn amirin yawma idhin ala misra da ya zo shi a lokacin uqubatu dan amir ala misra bi ma'ana yana shugabancin misra shine ma'ana ala misra din yana gwamnan misra da uqubatu ibn amir yayi gwamna a misra uqubatu ibn amir din nan zaka samu da yawa daga cikin masu tarihi suna kuskure wajen bambanta shi da uqubatu ibn nafi akwai uqubatu dan nafi'u akwai uqubatu dan amir shi uqubatu ibn amir shine wannan yayi gwamna a misra shi kuma uqubatu ibn nafi yayi gwamna ne a maghrib maghrib shine morocco da tunis da algeria da libya duk kasashen nan da mauritania duk su ake cewa maghrib a da ina fata an gane shi yasa wani yake cewa a dangane da masu kaman tarihin shakamar tijjani ka san wani abu ake a social media yanzu wa an raba wa 'yan dariƙa hankali za a yi wasa morocco da senegal wasu rasa wanne za su yi saboda inyasi ɗan senegal ne ko shek inyas amma tijjani kuma ɗan morocco tijjani ba ɗan morocco ba ne ɗan algeria ne ina fata an gane ɗan algeria na algeria aka haife shi morocco kawai zama ne ya kai shi amma shi haifaffen algeria ne anan kuma ya tashi to kaga sai ku gyara yauwa yan ɗariƙa hankalinsu a wuri ɗaya sai su yi inyasi saboda yan uwansu baƙaƙe ko kala ya ce to ya zo shi misra a lokacin a ukubatu bin amir shine gwamnan misra fa akhara al-maghriba bari ku ji wani abu da ya faru anan sai shi ukubatu bin amir da yake gwamnan misra sai jinkirta sallar maghriba an kira maghriba akai ta jira akai ta jira akai ta jira bai zo ba kuma a lokacin duk shugaba shine liman ku gane wani abin da kyau duk shugaba shine limami shine mai fatawa shine mai tafsiri shine mai haddasana haka ya kamata dama a ce alhakim a ce gwamna shine mai tafsiri shine mai kodaban juma'a shine mai komai wane da gaske ai dama ce ko abin liman ko a canja masallaci ko yawwa fa akhara al-maghriba to sai gwamna ya jinkirta maghriba fa qama ilayhi abu ayyub to a lokacin shi abu ayyub al-ansari ya kawo ziyara kuma yana misra kuma kaga gwamna ne ya sauke shi tunda sahabi ne shi ma fa qala lahu sai yace da shi ya tashi je ya same shi yace ma hadhihi salatu ya uquba ya kai uquba ta dan amir wani irin sallah ne wannan haka hadduhu ya fara ba ai ba kina ma'ana ma hadhihi salah wani irin sallah magriba kuke a misar haka kuma karkashin shugabancinka to kaga anan uquba ba shugaba bane ba ya kalubalance shi ko bai kalubalance shi ba kaga shine gwamna kuma yanzu fa a misira fa ake magana ba gwamnan wani state ba ba kasar misiran gaba ɗaya ta kaf kuma misira ta da wanda har wani bangaren sudan yana ciki har wani bangaren sudan yana cikin kasar misira bangaren inda suke da boda da aswan to duk wannan abun kamar ka ce shugaban kasa ne to sai kalubalance shi dan me kake jinkirta sallar magana ba ya auko ba bai ce bai wa excellency ya kira sunan shi ma gaya ba miya ya kai uku batu dan amiru saboda me an taba addini ba wani maganan ranka ya dade ko your excellency anan fa qala sai shi gwamna yace da shi shugilna an shagaltar da mu ne an dauki hankalin mu ne muna ta mitin mitin da sulhu na mutane yana kokarin ba da uzuri shine shugilna an dauki hankalin mu an shagaltar da mu da wani abu ne kuma na maslahan musulmai kala sai shi abu ayyub al-ansari yace da shi amma sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu shin baka ji annabi yana cewa ba la tazalu ummati bi khairin al'ummata ba za ta gushe ba da alkhairi au qala ala alfitrat ko kuma akan fitra akan addinul haq addini na gaskiya wa shakku min rawi kenan an gane ko shi rawi shine ya kokonto cewan al'ummata ba za ta gushe ba da alkhairi ko kuma ba za ta gushe ba tana kan addini na gaskiya malam yu'akhirul maghriba matukar ba su jinkirta sallar magariba ba matukar al'ummata tana so ta kasance akan gaskiya akan sunna a cikin alkhairi ta daina jinkirta sallar magariba kun fanci ma'anar maganar to anan da aka ce la tazalu ummati bi khairin saka ce au qala ala alfitara ko kuma ya ce ala alfitara wa shakku min rawi me ruwa yake kokonto to a cikin sunan na ibn na ibn majah da kuma ibn hibban cikin ingantaccen littafin shi sun ruwaito daga ainihin abbas ibn abdul muttalib bi gairi shakkin la tazalu ummati ala alfitrati qawlan wahida ina fata an gane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi dumu-dumu yawwa malam ne akhirul magariba matukar ba su jinkirta sallar magariba ba ila an tashtabikan nujumu har zuwa lokacin da taurari za su bayyana ishtibakun nujum shine duhu ya shigo har kaga taurari duk sun bayyana shine ishtibakun nujum kenan id ai bayyanan taurari kaga ainihin har sun irin yadda suke haduwa da juna din nan lalle alamun duhu ya shigo sosai to duk lokacin da ake jinkirta sallar magariba har zuwa wannan lokacin al'umma za ta fita a cikin alkhairi to kaga wannan maganan fa ko da kai kaɗai ne ma maganan ta shafe ka ko kai kaɗai ne karka dinga barin sallar magariba har a ce duhu ya shigo balle har a ce lokacin isha ta bai kai sallar magariba ba yana da hatsari kwarai da gaske babun fi waqtil isha al-akhirah babun da ke magana akan lokacin sallar isha al'akhirati ta ƙarshe me ma'anar isha ta ƙarshe a saboda a a larabci in aka ce zuhuraini a zahar guda biyu suna nufin azhar da la'asar in suka ce isha aini isha guda biyu suna nufin magariba da isha na yawwa in suka ce alƙamarani wata guda biyu suna nufin wata da rana haka yake a larabci to sai su ce al'isha al'akhira suna nufin asalin dai isha ita ce sallan ƙarshe aini daga ita an kulle sallah kenan na farilla sai kuma allah kai mu gobe sallan asuba to babin da ke magana akan sallan isha ta ƙarshe قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو عوانا شين وضح بن عبد الله اليشكري an abi bishirin daga abi bishir wannan abi bishir shi ne ake kiran shi da ainihin abu wahashiya sunan da ya shahara da shi kenan ko abu bishir ko abu wahashiya amma sunan shi ja'far bin iyasin an bashir bin thabitin daga bashir dan thabit shi ma suka ne an habib bin salimin daga habib dan salim wannan habib bin salim din imamu abu dawud da ibn hibbana sun ce suka ne bukhari ce fihi nazar shi bai yadda ba an gane ko to rajihin zance shine la ba'sa bihi saduqun ne yawa qala an nu'man bin bashirin an karba daga nu'man dan bashir shi wannan nu'man bin bashir yana cikin sigaru sahaba kananan sahabbai annabi ya bar duniya shekarar shi takwas kun sa akwai wani abu da ake da shi a musulunci a lokacin da annabi ya hijira akwai wasu mukamai da sahabbai guda biyu suke da shi da abdullahi bin zubair da shi wannan nu'man bin bashir annabi da ya hijira farkon dan da aka haifa a madina daga almuhajirun shine abdullahi dan zubair ina fata an gane cikin waɗanda suka kauro zuwa madina suka biyo annabi farkon matar da ta haihu ita ce asma'u binta abi bakarin matar zubairu dan awwam aka fi abdullahi dan zubair to wannan ma wani matsayi ne shine farkon dan da aka haifa a madina daga cikin almuhajirun shi kuma an bin bashir shine farkon dan da aka haifa bayan zuwan annabi a cikin mutanen madina cikin al'ansar kenan abdullahi dan zubair ya girme shi da shekara ɗaya da aka zo da shekara ɗaya mutanen makka suka haifi abdullahi bin zubair bayan shekara biyu aka haifi numan bin bashir daga cikin ansarawa mutanen madina to wannan wani miza ne da suke da shi to a nan sai ka ce lokacin da aka haife shi shekara ta biyu bayan hijira annabi ya yi wa fatin shekara ta goma bayan hijira to annabi ya bar duniya na ɗan shekara takwas ai yana yaro karami amma gashi kuma yana bada hadisi kale yace ana a'lamun nasa bi waqti hadhihi salati a lokacin da yake magana yake gaya mutane ni ne mafi sanin mutane dangane da lokutan sallah ko kuma dangane da lokacin wannan sallar yana nufin sallar isha salatul isha al-akhira sallar isha ta ƙarshe sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalliha annabi ya kasance na sallar isha ne lisuqutil qamari lisalisatin idan wata ya ɓace wata ya faɗi lisalisatin a kwana uku me ake nufi da wannan maganar suka ce ma'anar lisalisatin din nan idan sabon wata ya kama aka ga bayan 'yan mintuna sai ga ya ɓace haka ne ko ba haka ba yasa ma da yawa ba a gane shi bayan kwana biyu zaka ga in ya fito ya dan dauki lokaci kafin ya bace bayan kwana rana na uku sai ga ya dauki har awa ɗaya da wajen minti sha biyar ko da rabi to sai ya ce annabi yana sallan isha ne gwargwadon lokacin da yake sallan isha daga faduwar rana zuwa isha shine gwargwadon mintunan da wata yake a rana ta uku kafin ya bace ina fata an gane shi ne ma'anar lithalisatin ɗin ya fito ko yawwa to a nan sai malami suka zauna na wannan zamani suka ce galibi watan yakan yi awa ɗaya ne da minti sha biyar zuwa awa ɗaya da rabi ya danganci daga wuri zuwa wuri daga ƙasa zuwa ƙasa amma duk inda rana ta faɗi da awa ɗaya da minti sha biyar lokacin isha ya shiga ina fata an gane wannan ƙa'ida ce ka riƙe ta ko da kana wurin da ba a kiran sallah ko da kana wurin da babu a inda za ka ji ko baka da wani app in dai rana ta faɗi da minti sha biyar kawai lokacin isha ya yi قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن مؤتمر عن الحكم بن قتيبة الكندي الكوفي عن نافع دغ نافع مولى ابن عمر manyan malaman imamu malik kenan su imamu nafi'u wato Allah ya halicce su ne su haddace sunna su gaya wa mutane imamu malik ya lizince shi iyakan lizinta ina fata an gane maliku yana ji da shi kuma ya ce nakan bi nafi'u daga gida zuwa masallaci ya bani waɗansu hadisai sai na tsaye a ƙofar gidan shi da ya fito sai na bi shi kafin a je masallaci haddasana shi kuma yana ani haddacewa ba sai sun rubuta ba kwakwalwar su imamu na malik wata kwakwalwa ce ta daban shi yasa imamu shafi'i yake cewa imamu malik hujjatullahi ala khalqihi ba'da tabi'ina yace bayan tabi'ai hujjan Allah a ban kasa akan mutane shine imamu malik duk abin da suka ji haddacewa kawai tun yana dan karami sai ya zo majalisi ya zauna can baya malami ya kawo hadisai kamar guda ɗari haddasana ana ta rubutawa shi wasu na rubutu wasu na haddacewa maliku na zaune na kallon malami yana ɗan shekara goma sha washe gari da aka zo sai malami ya ce wa zai ba ni hadisan jiya kowa ya shiru da dattawa da samari da yan tsaka tsakiya maliku sai ɗaga hannu wani kai ɗan wannan yaron da rawan kai ana maganan malamai kawai imamu malik ya taso da ya dinga ba shi haddasana haddasana haida ka hadisai guda ɗarin nan gaba ɗaya ya ce da wasu hun gaba kai tashi daga an nafi daga nafiyu a nabin umara daga abdullahi dan umar kale ya ce makasna za ta lailatin ya ce mun zauna a wani dare nan taziru rasulallah sallallahu alaihi wasallama muna jiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama li salatul isha dan sallar isha wato sahabbai za a zauna fa a jira annabi awa biyu bai fito ba awa uku har wasu ma gangide ya dauke su bai fito sallar isha ba kuma da gangan yake kin fitowa saboda wani abu so yake su ta zama ana rubuta musu lada ina fata an gane in yanzu na tuni da an canja limami baka ji kwanan da malami tauhidi na bauchi wa an bashi masallaci aka ce masa ya kwamiti ya ce wai wai kwamiti ya ce ba yan kwamiti a masallaci ya ce wallahi cire ne za su yi to yake cewa mun zauna muna jiran manzon Allah alaihi salatu wasalam li salati isha da sallar isha fa kharaja ilaina sai annabi fito zuwa gare mu hina zahaba thuluthul layl a lokacin da ya fito ɗaya bisa ukun dare ya tafi shine ka lissafa daga faduwar rana zuwa sallar asuba awa nawa ne sai ka raba shi uku to kaga an zauna ana jiran tsawon waɗannan awannin kenan ɗaya bisa ukun dare yace au ba'dahu kai koma bayan haka fala nadari yace ba mu sani ba in sha Abdullah bin Umar a shay'un shagalahu shin wani abu ne ya shagaltar da shi yana wani hidima a cikin gida au ghairu zalika ko kuma wani abu ne na daban a'a mala'ika ne zo mishi suna tattauna mala'ika Jibrilu ko kuma a iyalan shi ne suka tsaye da shi ana mitin a baki yayi mu dai ba mu sani ba sai ce faƙala shi na kharaja a lokacin da annabi ya fito sai ce da mu a tantaziru na hazihi salata ku kalli wannan jumlan akwai kwashin mak a gaban akwai to wasu nasu akwai wasu nasu babu ko akwai ana ko to wanda yake nasun babu shine daidai in akwai ma ku cire shi saboda zai rikitar da kai in ka zo karantarwa suka ce wannan aɗin hamzatul istifhami ce bi ma'anar khabar ba tambaya ake ba ina fata an gane suka ce da aka ce atantadhiruna hadhihi salah ma'anar shi innakum latantadhiruna hadhihi salah kuma haka yazo a cikin sahih muslim ruwaya ingantacciya to wannan din ba istifha ba tambaya ake ba yace tabbas kun kasance kuna jiran wannan sallah laula an tafkula ala ummati da ba dan karta wahalar da al'ummata ba karta musu nauyi la sallaitu bihim hadhihi sa'a da na yi sallar nan da su a wannan lokacin kullum haka za ana sallah wajen karfe 10 dare ko 10 da rabi yace da sallar isha na mai da ita wannan lokacin bazan na fita sallar isha ba sai 10 zuwa 10 da rabi na dare sun ma'amarar mu'azzina sannan ya umarci ladan faƙama sala'ica ta da ya kama wato yana fitowa da ya shigo masallaci kan a ta da ya kama sai ya ce da su a tantaziru na hazihi sala tabbas kamar ina sane kuna zaune kuna jiran wannan sallah sai ce laula an tasqula ala ummati da ba dan karkewa al'umma ta nauyi da wahala ba yace la sallaitu bihim hadhihi sa'a da na dinga yin sallan da su a daidai wannan lokaci amma saboda bai annabi bai ba saboda rahama ya ce mai zai wahalar da al'umman shi to kaga rahama manzan Allah kenan alaihi salatu wasalam yasa ce laula anna shuqa ala ummati la amartuhum biswaki inda kulli salati da ba dan kan na takura al'umma ta ba da na umarce su da aswaki duk lokacin da za su yi sallah a wata ruwa ma a kulli wudu'in duk lokacin da za su yi alwala kaga annabi sai ya zanto bai yi ba saboda me saboda sassautawa annabi ya ce fa yakan zo masallaci da niyyar tsawaita sallah sallan isha ko sallan magariba ko sallan asuba ko sallan azhar ko wace sallah al'asar yace sai na ji kukan jariri a masallacin mata sai da sassauta sallah saboda tunanin zafin da uwa take ji idan ɗanta na kuka akanta ita kadai sai ya sallar yar gajeriya saboda me bil mu'minina ra'ufur rahim rahama ta manzan Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama haka kuma ake son shugaba ya zama mai rahama mai jin kai da tausayi amma shugaba ya zama malam mugu ina fata an gane wato hankali ba ba zai dauki abin ba kana shugabancin mutane kuma kana zaluntar su a ce a kwace maka fili wanda ya kai a ce an sai shi dubu ɗari kaza a ce an baka dubu sittin da biyar wani irin zalunci ne wannan da Allah dubu sha biyar biyar ko fili guda ɗaya wasu aka zo aka wani postin na ƙarya wasu saboda rahama da jin kanwa ne ya ƙara musu dubu hamsin hamsin a ce saboda zalunci na wane ne akwai wanda ya sai fili dubu ɗari hudu aka ba shi dubu sittin da biyar da takardun shi da komai me za ka je ka ce wa Allah da Allah wallahi tallahi duk wanda yake da hannu a wannan yau mutubular sara'ir tana nan tana zuwa duk abin da ka tara a nan duniya za ka bar shi ba ka taɓa ga wanda ya mutu aka binne shi da kuɗi ba ka tara ka tara kuma anan za ka bar shi a tona ka bari a binne ka kuma ana ta ma Allah ya isa Allah ya sauwaƙe lalle masu mulki su ji tsoron Allah wannan zalunci ba inda zai kai su قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا ابي yace babana bani labari shi wannan amr bin usman al-himsi shi sadukun ne la ba'sa bihi amma baban nasa kuma shi kuma sika ne yace qala haddathana harizun ar-rashid bin sa'd shi wannan hariz shi ma sika ne ar-rashid bin sa'd shi ma suka ne an asim bin humaydin as-sakuni shi ma suka tunne mukhadram in an ce mukhadram na sha magana akai mutumin da ya zamanin jahiliya da kuma zamanin musulunci bi mana annabi ya rayu da shi alaihi salatu wassalam amma bai musulunta bai bayan rasuwan annabi ko kuma ya musulunta amma bai ga annabi ba kowane ɗaya daga cikin biyu ko ka musulunta a garinku baka taba zuwa makka ko madina kaga annabi ba baka taba zuwa wani wajen da ka hadu da shi ba har annabi ya wafati to sau a wannan lokacin baka cikin sahabbai ku rike wannan ka'ida ko kuma kaga annabin ka san shi ya san ka ma amma sai bayan da ya bar duniya ka musulunta kai ma baka cikin sahabbai kaga misin kenan ko asalin misin kenan wannan yawa ba ba wai loser bane batun ya musulunta amma dai ya yi misin gaskiya bai cikin darajar sahabbai akwai ire-iren waɗannan da yawa wanda ya rinde sake dawa shi yana cikin sahabbai yana magana wai ka musulunta bayan annabi ya yi wafati sai ka yi ridda an samu waɗanda da annabi bar duniya suka cewa an gama addini ai annabin ya rasu ke suka koma jahiliyarsu abubakar siddiq ya dawo da su da karfin tsiya wanda bai dawo ba ka kashe shi to duk wanda ya riddar nan ya bar musulunci ya ƙara dawowa in ya taba gada annabi yana cikin sahabbai wannan ka'idan da malamai suka ajiye kenan shine zance mafi karfin dalili yiwa a ce imamu malik babu ka ganshi ba kana bakin ciki balle annabi alaihi salatu wassalam ba na ba ku labarin wanda ya shekaru yana tara kuɗi zuwa madina ba ya ta tara kuɗi ya ta tara kuɗi shekara da shekaru burin shi zo madina ga imamu malik kusa imamu malik fa annabi ya bada labarin shi tun kan yabar duniya ya inganta a cikin hadisi ya ce za a yi zamanin da mutane za su dinga hawa abun hawa suna tafiya madina ya ce ba za a samu wani malami ba kamar irin malamin da ke madina duk malaman hadisi suka ce imamu malik ne za a ga mutane runduna-runduna kowa zai tafi madina wurin imamu malik shi kaɗai yake fatawa dubban mutane su taru ya yi tafsiri ya yi hadisi komai ya iya to shi wannan yana ta jin labarin malik yana ta tara kuɗi yana ta tara kuɗi ya kamo hanyar madina ran da ya shigo aka ce jiya maliku ya rasu ya ce ƙatar allahul faɗara ya ce allah tsine wa talauci ya ce laulal faɗaru la ra'aitu malikan ci da ba don talauci ba na na ga maliku allah musu rahama annahu sami'a mu'adh na jabalin yaqul yace yaji mu'adh dan jabal na cewa abaqaina an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fi salati al-atamati abaqaina a wata ruwaya kuma baqaina shine mun zauna muna ta jiran annabi fi salati al-atamati dangane da sallar isha fa akhara annabi ya jinkiri bai fito ba hatta zanna zannu har me zato ya zaton cewa annahu laysa bi kharijin annabi nan ba zai ba fito ba saboda an zauna an jima ana jiran shi wal qa'ilu minna yaqulu wani daga cikin mu kuma mai magana yana cewa salla annabi fa ya riga ya sallar shi a gida yau ba zai ma fito ba fa inna lakazalika yace tabbas muna na a wannan halin hatta kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallama sai ga annabi ya fito alaihi salatu wassalam wato ka sahabbai sun more malam kamar fa a ce muna nan kawai sai annabi ya shigo haka suka dinga gane shi wannan kadai bai ishe su albarka ba da daraja Allah kara musu yadda ke sa Allah ya ce ya yadda da su sun yadda da shi wani sai ya ce shi bai yadda ba ya yi afil Allah sauwaje ya ce sai annabi ya fito faƙalu lahu sai suka gaya wa annabi kama ƙalu irin abin da suka faɗa ai ya rasu wani ya ce kaza mun ce ko kayi sallama wani ya ce ba za ka fito ba duk suka ba shi labarin abin da aka tattauna da ya gama ji faƙala lahum sai ya ce da su a'timu bi hadhihi salati ku dinga jinkirta wannan sallah in an ce a'tama rajulu shine dakhala fil atamati shine duhun dare sosai ya shigo shine a'timu ai ku jinkirta wannan sallan har duhun dare sosai ya shigo fa innakum tabbas ku dinnan al'ummata qad fuddiltum biha ala sa'ir al'umami an fifita ku da wannan sallah akan sauran al'ummomi ku kada aka ba sallar isha duk wani annabin da yazo ba ba shi sallar isha ba wannan falalan ta ku ce ku kadai qad fuddiltum biha ala sa'ir al'umami ai an fifita ku da wannan ne akan sauran al'ummomi shi yasa al-busiri yake fada cikin al-burda yace lamma da Allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusul kunna akramul umami wai a lokacin da Allah ya kira annabinmu da shine akramul rusuli ya fi kowane manzo daraja yace kunna akramul umami mu ma sai muka fi duk al'umma daraja kuma in dai annabinmu ya fi kowa mu ma mun fi kowa kenan alaihi salatu wassalam walam tusalliha ummatun qablakum wata al'umma bata sallaci wannan sallan ta isha ba kafin ku ku kaɗa aka ba wannan sallah wannan falala ce da ta shafe ku ummatu muhammadin wannan kaɗa ya isa ka so annabi ba ire-iren waɗannan abubuwa ya isa ka ji kana son annabi alaihi salatu wasalam wato saboda dalilin shi ɗin ka samu falolin masu tsarin yawa shi yasa ba abin da za ka annabi in ba ka masa ɗa'a ba kar ka wuce inda ya tsaye da kai kar ka kasa kaiwa inda ya ce ka ji ina fata an gane kuma ka yawaita masa salati sallallahu alaihi wasallama qala haddathana musaddad qala haddathana bishr ibn bin al-mufaddal qala haddathana daud ibn abi hind an abi nadrata an abi sa'id al-khudri qala yace an karbo daga abu sa'id al-khudri yace sallaina ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama salatal atamati ya ce mun yi sallan isha tare da annabi sallallahu alaihi wasallama salatul atamaci ita ce sallan isha falam ya kharuj annabi bai fito ba hatta maza na hawan min shatarin laili har sai da kusan rabin dare gaba ɗaya tafi kusan rabin dare kaga an wuce sha ɗayan dare kenan akai ta jira akai ta jira faƙala da annabi fito sai ya ce kafin a fara sallah faƙala sai ya ce bayan an gama sallah kai khudhu maqa'idakum annabi ya miƙe yace kowa ya zauna shine ma'anar khudhu maqa'idakum ai ku riki inda kuke zazzaune kowa kai da tashi a wurin da yake shine khudhu maqa'idakum fa akhadna maqa'idana sai kowa ya riki wurin zaman shi kowa inda ya sallama anan ya zauna annabi zai jawabi kenan ko an kasa kunne to ga abin da yace fa qala alaihi salatu wassalam yace innan nasa tabbas mutane annasu a nan waɗansu mutane mai keɓantattu ba yana nufin duk mutanen duniya ba kad sallau haƙiƙa sun riga sun yi sallah ƙila masallacin ƙuba sun yi sallah in sha ɗinsu ƙila can wani ƙawai a madina sun yi sallah ƙila a makka ma an yi sallah ina fata an gane shi ne abin da annabi ke nufi mutane dai musulmai da ke sallah kad sallau kowa ya yi sallah sai ce wa akhadhu madaji'ahum kowa je ya kwanta mazaje shine mai ainihin wurin kwanciya sai ce kowa ya rike wurin kwanciyar shi ya riga ya bacci wa innakum amma ku nan da kuke cikin masallacin nan lan tazalu fi salatin ba ku gushe ba kuna cikin sallah suka ce ana nufin hukuman wa sawaban ai tunda aka kira isha kuka zauna kuna jira duk awannin da kuka yi za a ba ku ladan kaman kuna ta sallah ne kawai shi yasa duk lokacin da ka zo masallaci fa an kira sallah ka zauna kana jiran liman hukuncin ka hukuncin mai sallah ne kaman kana ta sallah ne mala'iku suna ta rubutawa mala'iku aiki biyu suke wasu na rubuta kana sallah wasu na cewa Allahumma ghafir lahu warhamu Allah ka mishi gafara Allah ka mishi rahama kai kuma kana ta tsaki liman ya ki zuwa ko ba haka bane ba liman ya shigo kana hararan shi a ce limaman nan fa kun cika mana gadara ba to a cikin sallah kake da nassan inji manzon Allah alaihi salatu wassalam mala'iku ko suna ta nema maka gafara shi yasa wani ya ce ma idan zunubi ya maka yawa ka dinga zuwa masallaci da wuri dan mala'iku suna maka istighfari bakin suna da tsarki kuma Allah na karba Allah sai kalli wannan sai ya ce na gafarta mishi ina fata an gane wata sata amsa ne aka baka ta halal amma ko yawa yace wa innakum lan tazalu fi salatin tabbas ku dinnan ba ku kushe ba kuna cikin sallah hukuman wa sawaban man tazartumus salata matukar kuna zaune kuna jiran sallah walaula da'afu da'if annabi ce kash ai in banda ma raunin mai rauni wa saqamus saqim da rashin lafiya mara lafiya la'akhartu hadhihi sala da na jinkirta wannan sallah ta isha'i ila shatarin laili sai cikin rabin dare ma za ana yin ta yace ba zan na fitowa ba rabin dare yace in banda da raunin masu rauni ya san akwai wanda wallahi za a tsiya da shi ko ba haka ba annabi yace akwai kuma marasa lafiya malaman hadisi suka ce akwai tsofaffi yace in banda wannan abin da ya kalla la akhartu hadhihi sala da na jinkirta wannan sallan ila shataril layl har zuwa rabin dare alaihi salatu wassalam babun fi waqti subhi babun da ke magana kan lokacin sallan asuba qala haddathana al-a'nabi an malikin an yahya bin sa'id al-qattani kenan عن عمرة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دقا عائشة الله قارمت يدا ما ترمن زن الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت تشي ما لم يفصل اتفاقي ما لم حديثي ما لم تاريخي a musulunci ba taɓa mata mai ilimin na na aisha ba duk tara ta shi duniya kuma in dai mace ce to aisha ta fita ilimi domin ita ce wacce take karantar da malaman tafsiri tafsiri tana karantar da malaman kira'a kira'a tana karantar da malaman hadisi hadisi inda aisha take ba da mamaki shine tana karantar da malaman lugga lugga ta san harshen larabci kamar me kuma tana yar karama aka mata aure bata tafi yawon neman ilimin larabci ba tana gidan manzon Allah alaihi salatu wassalam an gane ko tana cikin gida amma ka gama yawonka wajen neman ilimin lugga ka zo ta ce ai nan baitin ga inda yake ka yi irabi ta gyara maka ka ja aya ta ce nan wajen kira'an ba haka kaza ne nan wurin haka ai tafsiri ta ce ga ayyam da asalin tafsirin ma yake aka zo za a yi sallan gawa a cikin masallaci wani sahabi ya ce ba a sallan gawa sai da a fita waje ana ta jayayya aisha ta leko ta ce me yasa kuke mantuwa ne ai da wane da wane a cikin masallaci annabi mu sallah shi yasa idan sahabbai suka manta sai a koma aisha wai an ce kaza me tuni ta kawo shi ina fata an gane duk abin da ta haddace daga annabi bata taba manta shi ba siddiqa bintu siddiqu kenan mai gaskiya yar mai gaskiya matar annabi alaihi salatu wasalam kuma yar aminin annabi daraja ta ko'ina kenan shi yasa lokacin da annabi zai yi Fati ta yi mata annabi wani abu wanda su wasan mai take nufi ba da annabi lokacin da ba zai iya zuwa ya ba da sallah ba sai ya ce da su bilal ku ce wa abubakar ya ba da sallah ba zan iya fitowa ba aisha ta ce abubakar ba zai iya ba a sa wani annabi ya ce ku ce wa abubakar ya ba da sallah ta ce abubakar ba zai iya ba a sa wani ya ce na ce da ku murru a babakarin falisalli bin nas umarni na bada abubakar ya mutane sallah ta ce babana ba zai iya ba ita tana ta daga darajar babanta ne sauran matan ba su gane ba an gane ko wanne yana daga cikin dalili mai karfi na ahlus sunna abubakar shine khalifatul awwal a jinyan da annabi bai tashi ba yace kai ne shugaba je ka bada sallah ina fata an gane wannan ittifaki ne na malaman sunna babu sabani akai abubakar as-siddiq Allah kara masa yadda tace in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li yusalli tace annabi ya kasance li yusalli subha ko la yusalli subha yana sallan asuba fa yansarifu nisa'u mata da ke zuwa sallan asuba za a gama sallah su koma gida suna ta tafiya mutalaffi'atin bi murutihinna suna lullube a cikin manya-manyan mayafansu mutalaffi'atin shine irin manyan mayafi din nan irin mayafin da shiwa arab suke sawa an gane ko almurut shine ainihin babban mayafi mutalaffi'atin ainihin aikin lullube jiki din a ba lufaya ba ne an shi wannan lufaya da su hijabi daga baya suka zo na kawai dai kun dai gane shi ko yawwa wannan daga sama har ƙasa za a gan shi to shine almirtu da larabci jam'in shi murut bi murutihinna a cikin manya-manyan mayafansu kalban almirtu shine babban mayafi shine umrul qais yake cewa kharajtu biha namshi tajru wara'ana ala atharaina dhal mirt murajjal yace falamma taja yace falamma ajazna sahat alhayy wantaha bina batn khabtin dhi hikafin aqanqali ka taba jin wannan kalma aqanqali wato kalmomi ne masu nauyi da malaman sai ka zauna wajen malaman zaure yauwa wajen karatun zamani ba za ka iya wannan ba sai ka je kayi ladabi ka sun kuya ka ja baki a fassara maka shu'ara'u kenan to a ciki ya kawo wannan kalma yace a ainihin almirtu yace ala atharaina zala mirtin murahhal shine almirtu babban mayafi ma yu'rafna min alghalas cewa ba a gane su saboda tuhun dare an fara sallan da wuri kuma an gama ainihin gari bai haske ba ke yasa ba za ka gane ma wannan wace ce ba قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان wannan ishaq bin isma'il din a cikin kutubu sitta kabba wanda ya fidda hadisin shi ba abu dawuda ba a cikin bukhari babu hadisin shi haka cikin muslim haka cikin tirmidhi haka cikin nasa'i da ibnu majah abu dawud kaɗai a cikin su shi ne fidda hadisin shi ishaq ibn isma'il to kun san wani abun mamaki da na taba gaya muku duk mutumin da abu dawud ya tafarrudi da shi a ce maka abu dawud kaɗai fidda hadisin wane to kashi 90 cikin 100 su da'ifai ne to amma shi wannan yana cikin yan kaɗan da ke sikat wanda shi sika ne قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن عجلان شين محمد عن عاصم بن umara. بن قتادة بن الأمان أم محمود بن لبيد أم رافي بن خليج قال قال صلى الله عليه وسلم وانا محمود بن لبيد صحابيني صحابي يا رواية لك صحابي رافي بن خليج قال قال صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح النبي يتشي wato ku fara sallan asuba da wuri ai asuba na shiga in an ce asbahar rajulu shine da khalafi subhi to asbihu bisubuhi ku yi sabko da sallan asuba sallan asuba na farawa time na shiga a fara sallah saboda me annabi na sa tsawaita karatu ya zama lokacin da za a gama sallan gari ya haske fa innahu a'zamu li ujurikum saboda hakan shine mafi girman ladan ku au a'zamu lil ajri an fi samun lada da yawa ita sallan asuba so ake a fara ta da wuri bi ghalasin kuma ya zamo an yi karatu mai tsayi kamar aya ɗari haka a karanta aya ɗari ya yi yawa ko yawa aya sittin zuwa ɗari haka annabi ke karantawa ko amma ara makar ku yi ba yawa yanzu mutane ba lafiya akwai basir akwai abubuwa ga matsalolin rayuwa yawa su wasa mai zatul buruji su walfajiri fa innahu a'zamul ujurikum aw a'zamul ajri ko kuma shine ainihin mafi girman lada ina ganin za mu tsaya saboda lokaci sati mai zuwa za mu tashi a babin da ke magana akan kula da lokacin sallah za mu shiga waɗansu hadisai kuma na daban masu mahimmanci insha Allahu abinda muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma ko tuntuɓe harshe Allah ta'ala mana afuwa subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ga haka kawo mana abin nan